الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkanmu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na taujih ilmul qira'at al mutawatira wa shadda bil ulum al lughawiyyah wa shar'iyyah ta'silan wa tatbiqan wanda wannan shine majalisin mu ko zaman mu ko darasin mu na 131 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunnata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya yawwa to ayat da zamu tashi akan ta farkon suratu abin nan ne al suratul hujurat Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya kullu kun kai imani la tuqaddimu baina yadayi Allahi wa rasulih an gane ko la tuqaddimu baina yadayi Allahi wa rasulih kakku ce za ku shugaban Allah da kuma manzo sallallahu alaihi wasallam an gane ko yawwa to sai la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli shi kuma Imam Yaqub ya karanta la taqaddamu an gane ko kenan asalin shi la tataqaddamu ne sai an ka shafe guda to la taqaddamu kakku shiga gaba daga taqaddama ne la ta taƙaddamu kakku shiga gaba shi ko la tuqaddimu daga qaddama ne an gane ko kenan la tuqaddimu amran baina yaday Allah wa rasuli yakku gabatar da al'amarin ku wancan qira'a la taqaddamu ta taqaddamu kin lazim fi'li ne lazim tuqaddimu kuma fi'li ne muta'addi wancan la taqaddamu la tataqaddamu daga taqaddama ya taqaddamu shi ko wannan la tuqaddimu daga qaddama yuqaddimu taqdiman wattaqu Allah ku ji tsoron Allah inna Allah sami'un alim Allah mai ji ne kuma Allah masani na ya sa abin da kuke faɗa yana ya yana jin abin da kuke faɗa masani daga abin da kuke aikatawa ya ayyuhal ladina amanu ya kullu kun kai imani la tarfa'u aswatakum kada ku ɗaukaka sautin ku fauka sautin nabi saman sautin manzo sallallahu alaihi wasallam imamu nafi yana karanta fauka sautin nabi mun gane ko to ko mu ce da annabiyu da annabi'u duka ma'anar su daya shine wato wanda ake ba labari ko kuma annabiyu daga annabuwatuna an gane ko shi ko annabi'u fa'ilun ne bi ma'anar fa'il wanda yake ba da labari ko kuma fa'ilun ne bi ma'anar maf'ul wanda ake ba labari dukkan waɗannan kuma sun tabbata ga annabi babu annabin da ba madaukaki bai da daraja sannan kuma babu annabin da ba a bashi labari kuma babu annabin da bai ba da labari to wala tajharu lahu bil qawli kada ku bayyana mishi magana ka jahri ba'dikum li ba'din kamar yadda sashin ku yake bayyana ma sashi an tahbata a'malukum kin li alla tahbata a'malukum dan kar ayyukan ku su baci wa antum la tash'urun ku alhali ba ku da sani malamai suke cewa wannan koda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ba a so mutum ya zo kabarin sai daga murya domin yadda yake da daraja da hurma yana rayu kuma haka yake darajar hurma bayan ya mutu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce innal ladina yaghudduna aswatahum wadanda suke yin kasa kasa da muryoyin su inda rasulillahi a wajen manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ulaika alladhina imtahana Allah qulubahum littaqwa wadanda Allah ya jarrabi zukatan su da tsoron shi Allah ya sanya mu daga cikin su lahum maghfiratun to zalli tabbat suna da gafira gafara ta musamman wa ajrun azim da ladawa da take mai girma mun gane ko to nan taqaddama ma haqquhu ta'khir lil itina dan ba su kaɗai ne za a gafarta ma ba ko kuma a'a nan qaddama ma haqqu ta'khir lil ikhtisas yana nuna su kaɗai ne suke da gafara irin tasu ba kowa ke da irin tasu ba Allah ce innal ladina lalle tabbas waɗanda yunadunaka suke kiranka min wara'il hujurati an gane ko Imam Abu Ja'far al-Madani ya karanta min wara'il hajarati an gane ko sauran sun karanta min wara'il hujurati jam'i na hujra shine daki wanda suke kiranka bayan dakuna aktsaruhum la yaqilun mafiyan su ba su da hankali ko kuma na aksaruhum dukkan su ba su da hankali don aikin da sun kai ba da masu hankali ba ne an gane ko kuma inda ce ya arifu na ni'mat Allah thumma yunkiruna wa aksaruhum al-kafiruna wasu malamai sun ce dukkan su kafire ne ba wai mafi yawancin su ba Allah ya ce walau annahum sabaru da dai sun yi hakuri an gane ko malaman basra sun kace nan walau sabata sabruhum da dai sun yi hakuri hatta takhruja ilaihim har sai lokacin da ka fita gare su lakana khairan lahum da shine alkhairi gare su an gane ko domin rashin hankulin su babu alkhairi tare da shi wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai Allah ce to ya ayyuhal ladina amanu ya ku da kuka yi imani in ja'akum fasiqun bi naba'in idan fasiki ya zo muku da labari fatabayyanu to ku bi diddigin labarin an gane ko yawa in kan diba cikin alqira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam safa ta 517 da 100 da kuma ta 591 an gane ko imamu hamza da kisa'i da kharaf sun karanta fa tasabbatu ku yi tasabbut an gane ko tasabbut shine wato ku yi taka tsantsan tabayyin kuma wato ku bi a hankali har ya bayyana gare ku waɗansu malamai kuma sun kace don ma'anar su daya gani ba cikin dirasatun fi usulit tafsir na ustad dr kabiru yunus a safha ta 399 to me yasa Allah ce abi diddigi an tusibu qauman bi jahalati kinan li Allah tusibu qauman bi jahalati dan kakku abka ma mutane waɗansu mutane da jahilci fa tusbihu ala ma fa'altum nadimin sai ku kasance game da abin da kun ka aikata ku da masu nadama wa alamu anna fikum rasulullah kusancewa a cikin ku akwai manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam law yuti'ukum fi kathirin min al-amri da yana muku da'a a cikin da yawa daga cikin al'amura la'anittum da kun sha wahala walakin Allah habbaba ilaykumul iman sai dai Allah shine ya sanya muku son imani wa zayyanahu fi qulubikum ya qawata muku imanin a cikin zukatanku wa karaha ilaykumul kufra Allah ne ya sanya muku kyamar kafirci wal fusuqa da fasikanci kinan kaga nan ya nuna nan kafirci daban fasikanci daban ba ko da suke hadewa ba ya an ka kawo kafirci da fasikanci to sun bambanta amma wani lokaci fasikanci yana ɗaukar kafirci kuma lokaci yana ɗaukar ba kafirci ba wala isyan kuma Allah ya samu ku kyamar sabo ulaika humur rashidun to waɗannan su ne shiryayyu sai kawo al-hasr mubtada ma'rifa khabar ma'rifa hasr ne ulaika ar-rashiduna ma yana nufin hasr to ga hum kuma kina hasr guda biyu waɗannan su kaɗai ne shiryayyu Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu daga cikin su fadlan min Allah to falala ce daga Allah wa ni'ma da kuma ni'ima wallahu alimun hakim Allah alimun masani na duk abin da kaga yayi cikin ilimi yayi shi hakimin kuma ya sanya hikima a ciki wa in ta'ifatan min almu'minina qatatalu in an samu ta'ifatan jama'a biyu asalin ta'ifa yana nufin mace mai kewayawa daga tafa ya tufu namiji ta'if mace kuma ta'ifa sai an kasanya mu jama'a to in an samu jama'a biyu min almu'minina daga mu'minai iqtatalu suka yi yaƙi nan sai mai da zamiri zuwa ga ma'anar fa'ifa domin ya kamata ce wa in fa'ifa ta limin al-mu'mini na katala in suka yi jayayya ko suka yi yaƙi fa asli ubai na huma ku yi sulhu tsakankaninsu fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra idan ɗai ta yi ta'addanci akan ɗaya ta yi zalunci kenan fa qatilu allati tabghi ku yaƙi wannan wadda taki zalunci hatta ta fi a ila amrillah daga fa'a ya fi sai in ta koma zuwa ga al'amarin Allah har sai ta koma zuwa ga al'amarin Allah fa in fa'at in ta dawo fa aslihu bainahuma ku yi sulhu tsakankanin su amma bil adli da adalci wa aqsitu kuma ku yi adalci inna Allah yuhibbul muqsitin Allah yana son masu adalci an gane ko to anan sai Allah subhanahu wata'ala ce innamal mu'minuna innama tufidul hasr abin sani su mu'minai ikhwatun yan uwan juna ne ko ba ka da bane huwa imaniya kenan fa aslihu baina akhawaykum ku yi sulhu tsakankanin akhawaykum yan uwanku an gane ko yawwa wannan ita ce wato abin nan qira'ata jamhur qira'ata yaqub al-hadrami al-basri fa aslihu baina ikhwanikum ku yi sulhu tsakankanin yan uwanku kaga ikhwan jam'i ne na akh akhawaykum kuma musanna ne na akh an gane ko yawwa to sai malamai suke cewa in an ce a hawaikum ya zama musanna kina an hankalta mai ta'ifa guda biyu shi sa an ka ce a hawaikum shi ko wancan ikhwanikum ina fata an fahimce ni yawwa an hankalta ma ma'anar shi ma'anar jam'i ne an gane ko ko ko dan su malamai sun ka ce a hawaikum nan an ce yan uwanku guda biyu saboda rikici galibi yana iya tashi ne tsakankanin mutum biyu an gani ko tun da bayyawa mutum guda shi rikici to da kanka za ka rikici ba sani ko mun fahimta ba malaman da suke kula da taujihul qira'at al-ashr bil qur'an da suka zo a cikin wannan sura suratul hujurat daidai wannan wurin sun ka ce ita qira'ata yaqub eh afwan qira'ata yaqub fa aslihu بين إخوتكم لأفوا با إخوانكم ما أنغاريكو إخوتكم إتشي قراءة يعقوب تو sai an ka hankalta muku wace qira'a an kai taujihin ta da siyaki ita qira'a ta jamhur fa aslihu baina a fa aslihu baina ikhwatikum mufara da ita saboda an ce innamal mu'minuna ikhwatun ita ko kira'a ta tasniya an hankalta mu qa'ifata ne domin an ce wa in qa'ifata ne minal mu'minina iqtatalu an gane ko yawwa to kafin mu je aya ta gaba taujihin da zamu yi anan shine cewa wato raddi ga yan shi a wajen ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu in fasiki ya zo muku da labari sun kace sababul nuzul wannan aya ta sauka ne akan wani sahabi an gane ko sun ka ce to kenan wannan sahabin ka diba cikin al-istiab fi bayanil asbab daidai wannan sura sannan ka diba cikin al-muharrar fi asbabin nuzulil qur'an doktora da aka rubuta a kasar saudiya an gane ko akan asbabun nuzul kenan sun ka ce to aina Allah ya kira shi fasiki sai an ka ce a'a duk abinda an ka ce sahabbai sun aikata na sabo ai an ce Allah ya ce ya gafarta musu ba shi kenan ba magana ta kari hatta da kista ta hatib bin abi balta'a wadda a can cikin suratul mumtahana an gane ko ya ce mi wallahu abin nan qadirun wallahu ghafurur rahim to wanda anka gafarta mai ai wannan sifar ta dauko da gare shi sannan kuma ayoyi sun nuna Allah ya yarda da su dan ya ce mi ya halifuna lakum litardaw anhum fa in tardaw anhum fa inna Allah la yarda anil qaumil fasiqin to ba shikenan ba kuma waɗancan sabiqul awwaluna Allah ya ce was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان تمي رضي الله عنهم to kaga ko in an ce Allah ya yarda da su ba yarda da an shi zaman tofa sai kai sannan kuma wadancan na fathu makka yace innal ladina yubayyi'unaka inna ma yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim sace laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara to banda su kuma wadancan na bayan fathu makka sai yace la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى kaga dukkan su Allah ya musu alƙawari to inda ko fasikai ne bai yafi musu ai da ba za mu samu wannan ba da wannan kuma malamai sun kace ana karɓar labarin mutum guda in ya zamanto adili waɗanda suke cewa ahadithul ahad an gane ko ba a karɓar su cikin babin aqida wanda aya ta yi musu raddi domin ya ce in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu idan fasiki ya zo muku da labari fata bayyanu a to wanda ba fasiki ba in zo muku da labari ne za ku yi wanda ba fasiki ba eh a karba za ku yi tunda an ce fata bayyanu in fasiki na to in ba fasiki ba ne sai a karba to kinan khabarul ahad ya tabbata a cikin aqida wannan ya kamata mu gane shi raddi na biyu yan shi'a suna kafa hujja da cewa waɗanda suka yi yaƙi an gane ko sahabbai kenan sun kafirta don alƙatil wal maktulu finnar mun gane ko to nan kuma Allah ya ce wa in ta'ifatani idan jama'a biyu minal mu'minina daga mu'minai iqtatalu sun kai yaki kuma Allah ya kira su mu'minai idan mutum ya kashe mutum da kuskure ko ba karan bane tun da sun yi kuskure ne ko kuskure wajen aiki ko kuma kuskure wajen abin nan fahimta wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a da haka waɗannan shubuhohi nasu hayaniya ce kawai suke yi Allah ka shirye da mu yawwa to sai ce mi sai ce kadiba cikin القراءات وأثرها في التفسير والأحكام وأن آية تقوم تشكين سورة الحجرات الصفحة تقري شدة لتسعين لتقوس كغبيان الله يا أيها الذين آمنوا يا كل كي إيماني لا يسخر قوم من قوم كان وسمتاني سي إزجي لأن سمتاني عسى أن يكونوا خيرا منهم ترى يا أن متاني سوفي سزماء الخير ولا نساء من نساء كما ماتا kada su yi izgiri da wasu mata a sa'an ya kunna khairun min hunna tana yawa sun fi su alkhairi sai da wannan ne malamai suka kafa hujjar cewa kalima ta ƙaunu tana ɗaukar mu tana ɗaukar maza ban da mata in an ka sama ta to kenan taglibi ne an kai an gane ko tunan ya ce wala nisa'u min nisa'i sai Allah ce wala talmizu anfusakum gakku aibar ta kawunan ku imam yaqub al-hadrami al-basri ya karanta wala talmuzu anfusakum sai Allah ce to wala tanabazu bil alqab an gane ko kakku fi jefi juna da munanan laƙubba duka waɗannan suna nuna yadda al'umma musulmi wannan sura tana karantar da mu yadda za a yi a samu zamantakewa mai kyau kenan an gane ko imamul bazdi an gane ko rawi na ibnu kasir ya karanta wala tanabazu bil alqab an gane ko to duka dai babu wata matsala tanabazu asalin shi wala ta tanabazu di an ka shahi ta'un daya kar ku fijo juna da munanan abubuwa maganganu la qubba ku samu mutane mutu sura wanda bai da kyau bi isa lismul fusuq ba'da al iman ba a ce bi isa ism bi isa lismul fusuq tir da sunan fasikanci ba'da al iman bayan kun yi imani wa man lam yatub duk wanda bai tuba ba fa ulaika humuz zalimun waɗannan su ne azzalumai Allah kai mu nasi Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku da kuka yi imani ko ijtanibu kaseeran min adh-dhanni ku nisanci da yawa daga cikin zato sai ce inna ba'd adh-dhanni ismun sashin zato zunubi na kenan ba dukkan zato ba mu ko nan an kawo wani hadisi wanda ba ba sai da hito ba ce adh-dhannu dhanbun walau kana haqqan walau kana haqqan zato ƙarya ne daga abin nan mi ne ko da zaman to gaskiya a ba'd adh-dhanni Allah ya ce ba dukkan zato ba mun gane ko shi zato in akwai dalilai tare da shi an gane ko mutumin da an ka gare shi yana tangadi yana rike da kwalba to don an yi zanta ya sha giya ko da ruwa na ya sha an ramma laraba sun ka ce la taluman na man asa abban na bik idan ja'alta nafsaka hadafan lituhma kakka zargi wanda ya muna maka zato in ka sanya kanka wurin da za a tuhumce ka mallami na zo sai bakin gidan giya ya zo da kwalba ta giya ya sa mata ruwa abin ga ko mutum ya zo bakin kofar gidan shi ya zauna ya ɗauko kwalbar giya ya aje saman tebur ya kawo abin nan kofa ya aji to kenan yanzu abin nufi sai wani ya biyo ce ka ya ga alamun mutumin cin giya ta ya kasha sai ce a'a wai ruwa ne to kaga ai ka kawo abin da za a zargi ka da shi an gane ko yawwa sai Allah ce mi inna ba'd dhanni ismun wala tajassasu ko ba ka dan bane imam bazdi kamar da muka faɗa yana karanta wala tajassasu kada ku yi bincike an gane ko ku rinka tono tone tone an gane ko saboda wannan zai sa in kana binciken abubuwan mutane to za ka ɓata soyayya tsakanin ka da kai da su kana bin diddigin kurakuran mutane hariri a cikin mukama yake cewa wa tatabbu'u al-atharat yudhidu al-mawaddat tatabbu al-asarat bin diddigin kurakuran mutane to yudhidul mawaddat yana bata soyayya shi yasa ba ruwanka da harkokin mutane bibi malamai ba binciken harkokin mutane suke ba aji na suka yi wani an kai daidai da lahi ne sai ya ji kamar an zo an yi binciken al'amarin shi wala yaghtab ba'dukum ba'da kar sashin ku yayi giba sashi yayi gulman sashi ko yayi gigara sashi ayuhibbu ahadukum Allah ya ce shi yanzu ɗayan ku yana son an ya akula lahma akhihi ya ci naman dan uwansa maitan yana matacce imamu nafi'a almadani da imamu abu ja'far almadani sun zan almadani yari da kuma imamu ruwais wanda rawi ne na yaku sun karanta mayitan eh yanzu duk dainin ma'anarsu daya yana son ya ci naman dan uwan shi mayitan ya mutu ko ko a mayitan ana magana yanzu zuwa gaba in ya mutu yana son ya ci naman shi kaga bai yarda da wannan ba fakarintumu kuna kyaman wannan Allah ce to wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna Allah tawwabur rahim Allah tawwabun mai yawan karɓar tuba ne rahimun Allah mai jin kai ne mun gane ko to da wannan aya ya kamata mu gane in an ce tajassus shine neman aibin mutane in an ce tahassus kuma shine neman labarin abu ya bani yazhabu fatahassasu min yusuf wa akhihi wa la ta'asu min rauhillah innahu la ya'asu min rauhillah illa alqaumul kafirun muna gane ko to da wannan ne wata aya da wannan aya ne suke cewa kina aikin jami'an tsaro na leken asiri haramun ne mun gane ko yawwa sun kace to ai su ma suna neman ayyukan mutane ne ban sani ko mun fahimta ba yawwa to yanzu ya za mu yi da su in ka diba cikin magister ina ganin da wanga ya rubuta ko doktora ce ina ganin doktora ce da tun da ya rubuta majalisar rubuta doktora cikin ɗaya daga cikin su da amma na yadda cikin doktor shi ne a tadabirul waqiya wani liwa ina ganin abdalla mini ne wani dan kasar saudiya doktor ne wani general ne shine liwa an gane ko to yake cewa wannan aya ba ta da alaka da aikin jami'an tsaro waɗanda ke bincike masu farin kaya yace saboda nan an hana ka ka bincike a matsayinka na kai kadai an gane ko amma su jami'an tsaro binciken da suke yi bincike ne wanda yake da alaka da maslaha ta al'umma muna ganewa ko su binciko yan kwaya su binciko masu sai da miyagun kwayoyi su binciko kaza su binciko kaza shi wannan aikin nasu in babu shi maslaha al'umma ba gaba ɗaya za ta zubi an gane ko to kidan wannan bai shiga shi ga wani kafa hujja da wannan aya a'a kai karan kanka kai kadai da an ka hana ka je ka bincike al'amarin mutane amma in abin da alaka da maslaha to za za a yi binciken mun gane wannan da kyau abu na biyu ilmul jarh wa ta'dil na hadisi da ake cewa fulanun adilun fulanun adilun fulanun adilun ko fulanun ba adilun ba ba sani ko muna fahimta ba to yanzu shi wannan ilimin kaga ana binciko aibin mutum kuma a ce ba a karɓar riwaya ce to shi ya halatta ko bai halatta ba shi ma bai shiga ciki saboda mi saboda maslaha ta addini in ba haka nan ba hadisan ba za a gane wanda inganta wanda bai inganta ba tawo Allah ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane duk cikin wannan sura ya ayyuhal ladina amanu bi sirri sun ka gabata guda biyar ko ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli sannan kuma ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in uku kiran ko sai mi ya ayyuhal ladina amanu la yaskhar qaumun min qaumin sannan ya ayyuhal ladina amanu ishtanibu kaseeran min adh-dhunn an gane ko yawwa ina fata an fahimta to sannan ya ayyuhan nasu shine na na shidda amma waɗancan duk ya ayyuhal ladina amanu ne guda biyar almuhimmu ya ayyuhan nasu ya ku mutane inji Allah inna khalaqnakum mu ne mun ka halicce ku min zakarin daga namiji nukira litta'zim sun kace an kashi na kira saboda mun girmamawa wa unsa da kuma wata irin mace ta daban ita ma nukira litta'zim wa ja'alnakum shu'uban mun ka sanya ku shu'ub al'ummomi daban-daban daga shi'ibuna shine abin da ya rarraba wa qaba'ila mun ka sanya ku kabiloli saboda kabila daga wato qabil ne ko kace daga qabluna abin da yake fuskantar ka ko kuma qabil nau'i au ta'tiya billahi wal malaikati qabila nau'uka daban-daban amma Allah ce li ta'arafu Imam al-Bazzi ya karanta li ta'arafu kinan li ta'arafu ne ta'un guda sai an kasa cikin ta'un sauran kuma sun karanta li ta'arafu an shahi ta'un daya don kusan juna malamai sun kace kenan la li tataqatalu an gane ko ba dan ku yi yaƙe yaƙe ba sannan kuma mi abin nan kuma ba don abin nan walalita ta faharu an gane ko ba don ku yi alfahari ba ni na fi wani ni na fi wani dukkan ku daga annabi adamu sai Allah ce to inna akramakum indallahi atqakum mafificin daraja daga wajen ku a wajen Allah wanda fi ku kima atqakum wanda fi ku jin tsoron Allah inna Allah alimun khabir Allah alimun masanina khabirun kuma Allah subhanahu ta'ala masanina daga alkhibra ne ko kuma khabirun mai baku labari na ko in ya baku labari zai sa kanka muku an gane ko to wannan ayar duk duniya abinda ake kira al-insaniya wai sai su kira al-insaniya al-insaniya kahin ka wadi al-insaniya ai qur'ani na kudi asalin mutane guda ne an gane ko yawwa kenan nan dan adam bai samun kima da kabila da ya hito ko gidan da ya hito yana samun kima ne da imanin shi da aikin shi shi yasa turawa da suka gane ci gaba na duniya ko a addini ko a aikin duniya dole sai an ajiye zancen jinsi da nasaba sannan ake samun ci gaba shi yasa ake kiran mutum ma a asalin shi in bai yi karatu ba ummi wanda aka danganta zuwa ga uwa an gane ko saboda in ka tashi yaren ƙwarka da kake yi aika ba ka komi ba ne shi ilimi da baiwa waɗanda abubuwa ne na daban zuwa suke yi sai ka neme su shi yasa da kaga mutum na mace ma kabilar da ya hito yana mace ma abin nan gidan da ya hito to bai iya na ba wanda ya iya da abin da yake ya iya yake alfahari in ka samu ilimi baka bukatar sai sai an san kudin kai kadin gidan wani ko na duniya ko wanda ba na duniya ba ko na addini amma in mutum bai iya ba sai ce a shi da hito da gida kaza to ina ruwan mutane da gidan da ka hito ko nibna man shi ita in ji sha'ir waktasib adaban ka zan dan duk wanda kake so yana so ba a ce wa dan wa dan wa dan wa dan wa kowa ma kake so zan ubanka zan babanka amma yace waktasib adaban kai kokari ka samu ladabi yughnika mahmuduhu anin nasabi zai wadatar da kai yabon da za a yi maka in kana da ladabi da biyayya anin nasabi sai an tambaye kai dan wani sai a ce wani akwai ladabi gare shi ba sai an ce dan wani da ba an gane ko mahmudun ismul maf'ul la amara rufin masdar yughnika hamduhu li anin nasabi laisa alfata innal fata man yaqulu ha ana za jarumi shi da kici ni ne wani ni ne na haddace alqur'ani ni ne na haddace hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ni ne na haddace misali littafi kaza littafi kaza laisa alfata man yaqulu kana abi wanda ga cewa babana kaza na ba to in babanka kaza na to sai an kai ni kuma kai an gane ko yawwa sha'ir yace idza ftakharta bi aba'in lahum sharafun qulna sadaqta walakin bi isma waladu idan kana alfahari da iyaye waɗanda ana daraja sai mu ce sadaqta kai gaskiya iyayenka suna daraja amma walakin bi isma wala dukir da abinda sun ka aiwa in kai baka iya komai ba to ni za a yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi na sahih muslim mai tsawo yake cewa na abi huraira wa man batta bihi amalu lam yusri bihi nasabu wanda duk aikin shi batta bihi ma'ana mai da shi baya daga albutu ne shine jinkiri a yin abu sanu sanu aikin kai mai da ka baya to lam yusri bihi nasabu dangantaka ka ba za ta kai ka gaba wannan shi halaka bani isra'ila sun kace nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu su iyayen annabawa ne su kaza ne su kaza ne an gane ko suna ganin kansu sha'abullahi al-mukhtar an gane ko su zababben Allah ne selected nation wannan duka hayaniya ne sai kai aiki da kwarai mun gane ko kuma ka je ka nemi ilimi ko ka je ka nemi aikin da zaka koya ka iya ko ka nemi kasuwancin da zaka yi amma ka labe kai dan gida kaza dan gida kaza wannan da shine yasa kasashen Larabawa da kasashen mu na Afirka suke komawa baya an gane ko in ka iya to ba laifi sai ka fadi gidanku lokacin da ake neman aiki ba a bukatar gidanku mun gane ko turai za a tambaye ka me ka iya yi ko ba karan bane duk da yake wani ya ce China da America in ka zo za a tambaye ka me ka iya yi turai za a tambaye ka wani certificate kan mallaka diploma kenan ƙasar Afirka kuma da kasashen Larabawa sai a tambaye waye turo ka ko mi ka zo da shi ko kai dan wana ba sai ko mun fahimta ba to duka waɗannan abubuwa suna da ban mamaki li ta'arafu Allah ce dan kusan juna wani dan wani da wani dan kabila kaza na kadiba cikin adwa'ul bayan fi idahil qur'an bil qur'an dan kaga ma'anoni na kabila da qaba'il an gane ko da butunu da fakhdh dole araba suna amfani da su fakhdh ba wancan na ka tattara ba ko wanda suke ce ma cinya waɗansu ba shi ake nufi ba akwai yadda ake kakkasa family family da kuma kabiloli kadiba cikin kuma jalali da ma ya kawo sashi daga cikinsu kuma kadiba cikin addurrul masul fi ulumil kitabil makrun da kuma sauran littattafai waɗanda misali ne kawai da baka kadiba kuma cikin alqira'at wa atharuha fi tafsir wal ahkam a safha ta 559 an gane ko to sannan da Allah ya ce mafificin ku shine wanda ya fi ku mafifici daga cikin ku shine inna akramukum indallahi atqakum in kana tsoron Allah ba kai na zaka zo ka ce kai mai tsoron Allah na ba an gane ko shi mai tsoron Allah ba faɗi na zai ba aiki na zai yi a gani ko ba ka Allah ce ba oh fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa Allah ce to qalatil a'rabu amanna larabawan kauye da suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce mun yi imani qul lam tu'minu kace ba ku yi imani ba walakin qulu aslamna sai kace mun musulunta tunda shi imani cikin zuciya yake ba a gane shi sai dai ayyukan kana yau da gobe su nuna kai ko wani ne walamma yadkhulul imanu fi qulubikum tana imani bai shiga zukatanku ba har yanzu nan lamma ba irin waccan bace ta lamma ja'at rusuluna walamma ja'at rusuluna lutan nan walamma bai kuma ce da lam tana mafi ilmi mudari ijazma yadkhulu al-iman fi qulubikum an gane ko fi'ili mudari'i ne majzumi an gane ko majzumun lam lamma yadkhul al-iman to iltiqa istakini ne sai an kai an kace yadkhul al-iman fi qulubikum kadiba cikin at-tadribat al-lughawiyya juz'i na hudu na Sheikh Abdul Latif Shuwairif ya kawo bambanci tsakanin lam da lamma waɗanda suka yi fi'ili mudari'i jazma dukkan su suna mishi jazma amma akwai inda sun ka bambanta akwai inda sun ka haɗu akwai inda sun ka bambanta sai Allah ce to wa in tuti'u Allah wa rasulahu in kun yi ma Allah da'a da manzon shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yalitkum min a'malikum shay'a Allah ba zai rige muku ba zai tauye muku cikin ayyukan ku komai ba qira'ata Abu Amr ibn al-Ala al-Basri da Imam Abu da Imam Yaqub al-Hadrami al-Basri sun zami al-Basri yani sun karanta wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalitkum min a'malikum shay'a an gane ko sai dai shi Imam Susi rawina abu amur yana karanta la yalitkum an gani ko baya karanta la yalitkum la yalitkum kamar da imamu shatibi ya ce wa yubdalu lissusi kulla musakkan ina fata an fahimci yawwa ya ce abinda gairar wa yubdalu lissusi kulla musakkan min alhamza gairar majizumi nuhmela banda mai jazma an gani ko yawwa to idan muka duba a nan yalitkum wato fi'ili ne wanda yalitkum daga alatahu ne an gane ko alatahu yalituhu shi ko wancan luga ce ta ghatfan wasu larabar ce ma ghatfan shi ko la yalitkum daga latahu yalituhu ka ba'ahu ya bi'uhu luga ce ta hijaz larabawan hijaz ba sai kuma fahimta ba duk dai sai nuhimmi tawiyewa Allah ba zai tauye muku komai ba nakiratun fi siyaqin nafi la yarizukum min a'malikum shay'a nakira fi siyaqin nafi tufidu al-umum inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne Allah mai jin kai ne sai Allah ce to innamal mu'minuna haqiqa mu'minnai nan hasr ne na sifatikin su alladina amanu billahi wa rasulihi wanda sun kai imani da Allah da manzon shi sun malam yartabu sannan ba su yi shakka ba wajahadu suka yi jihadi fi sabilillahi ko dan daukakar da kalmar Allah bi amwalihim wa anfusihim da dukiyoyinsu da kawunan su ulaika humus sadiqun wadannan su ne masu gaskiya qul atuallimuna Allah bi dinikum kace yanzu kuna sanar da Allah da addinin ku wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard Allah ya san abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai ma ismul masul za ta fi da umu duk abin da ke cikin sammai wa ma fil ardi abin da duk yake cikin kasai al al ardu na al jinsiya ce dukkan kasai Allah ya sa abin da ke cikin su wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani daga dukkan komai amma da yace bi kulli shay'in marmakon yace wallahu alimun bi kulli shay'in wallahu Allah bi kulli shay'in shi kadai ne ga dukkan komai alimun masani yamununa alayka an aslamu suna maka gori da sun yi musulunta kun la tamunnu alayya islamukum kace kada ku gora mini addinin ku balillahu yamunnu alaykum Allah shine zai muku gori an hadakum lil imani ay li an hadakum lil imani dan Allah shirya da ku zuwa ga imani in kuntum sadiqina in kuna da gaskiya an gane ko yawa in ma kun yi imani da gaskiya kenan inna Allah ya'lamu ghaibas samawati wal ard Allah ya san abin da ya koyu a cikin samai da kasai ghaib nan masdar ne ana nahi ismul fa'il inna Allah ya'lamu ghaibas samawati wal ard al ard nan sai da manto jinsin kasai ake nufi don ba kasa guda ta Allah san gairin ta duk kasa Allah san gairin su alaran ma wallahu basirun bima ta'maluna Allah ya san abinda Allah ya san abinda kuke aikatawa ko ko Allah yana ganin abinda kuke aikatawa ibnu kasir al-makki ya karanta wallahu basirun bima ya'maluna Allah ya san abinda suke aikatawa kinan bi uslubil ghaib bil ya'i idan muka duba cikin littafin tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an sun ka ce kowace ƙira'a tana da abin da ke abin da nata an yi mata taujihi bis siyaqi ita ƙira'a ta ghaib wallahu basirun bima ya'maluna ko ƙira'a ta ibnu kathir an hankalta ma inda Allah ce innamal mu'minuna allazina amanu sune waɗanda kaga ba sa nan kenan shi kuma ƙira'a ta wajhul khitab da Allah ce wallahu basirun bima ta'maluna dan ya ce la tamunnu alayya islamakum antum kenan wallahu basirun bima ta'maluna antum kowace tana da abin da yake gaskata ta والله تعالى أعلم سورة تقبل دا وشكات كنت وجيه القراءات إتسي سورة قاف الله سبحانه وتعالى تي قاف حروف فاليون دسكنون إعجازي na alqur'ani kidan laraba da suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi zo da alqur'ani to haruffan nan su qafun su sad su ne qur'ani ya sabka da su ku hada su kuma ku kawo irin alqur'ani shi yasa galibin surar alqur'ani an faɗo da nan harufa sai a kawo zance alqur'ani wal qur'anil majid Allah yana rantsuwa da alqur'ani almajid mai daraja kadiba cikin al-itqan fi ulumil qur'ani ya kawo sifofin alqur'ani masu yawa wanda kowace sifa daga cikin su tana bukata a yi mata bincike da karatu nata mai zaman kanta Allah ce bal ajibu an ja'ahum mundirun minhum sun yi mamakin mai gargadi ya zo musu daga cikin su fa qala al kafiruna sai kafirai suka ce hadha shay'un ajib wannan abin ban mamaki ne abin da ya sa kawo al kafiruna saboda a nuna maka wagga magana ta kafirai ce mumini ba zai faɗin wannan ba an gane ko a idza mitna wa kunna turaba ko wal qur'an al majid ibnu kathir kana ta wal qur'an wal qur'an al majid shi ko ina yana yin wato abin nan qur'an qur'an yake karanta shi muna gane ko to to idan muka duba abin nan a idza mitna wa kunna turaban ko zalika raj'un ba'id tambaya ce suke yi wai a idza mitna idan mun ka mutu idan muka duba imamu haft wanda rawi ne na asim al-kufi da imamu nafi al-madani da kuma imamu hamza da kisa'i da khalaf sun karanta mitna sauran ƙurra kuma sun karanta mutna kinan a'iza mutna daga mata ya mutu su kudancin a'iza mitna daga mata ya mitu kuma akwai fi'ili guda mata ya matu duk dai suna nufin mi suna nufin mutuwa ala ramma mun gane ko yawwa wannan shi abin da ya kamata wato mu fahimta to sun ka ce zalika raj'un ba'id wannan komawa ce mai nisa kidan ba yadda za a yi su koma ko kuma zalika raj'un mayo da su ba'idu abu na mai nisa domin raja'a yana iya ɗaukar ka dawo raja'a kuma yana nufin an dawo da kai fa in raja'aka Allah bai ce arja'aka Allah kuma bai ce raja'aka Allah ba muna gane ko yawwa to sun ka ce Allah ce to kad alimna ma tanqusul ardu minhum mu mun san abin da kasa take ragewa na daga jikin su ko dama manzo Allah sun ya faɗa cikin hadisi na Abu Dawud duk jikin dan adam yana iya karewa sai mi ajabu zarab ajabu zarab shine wani kashi ne nan bayan kuku duk ko da kasa tana cin komi to ban da shi da shine za a tarkibin jikin dan adam wannan bincike yanzu na zamani ya bayyana da wannan sai ka iske hatta da dan adam wanda ya kone kak ana iske wannan kashin shi yayi saura baya kodewa daga nan za a tarkibin jikin dan adam kadiba cikin bahas na abin nan abin nan na hay'atul ijaz al-ilmi fil qur'an was sunna ta rabit al-alam al-islami sun kawo wannan sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce inna Allah harrama 'ala al-ard an ta'kula ajsad al-anbiya Allah ya haramta maka sa ta ci jikin annabawa kinan sai zama to su annabawa ta su da kuma waɗansu bayan Allah waɗanda Allah ya su su ma ƙasa mata cin su za ka iske waɗansu bayan Allah na gari sai ka sayar da an kasa su haka ake iske su Allah ya shanya mu daga cikin su Allah ce to wa inda ra kitabun hafiz akwai littafi hafizun in ka gara maka ce hafizun fa'ilun ne bi ma'anar fa'il littafi ne mai tsare komai da komai ko kuma hafizun bi ma'ana mahfuz tsararre wanda ba a iya kai gare shi a bata wani abu an gane ko dan ya ce bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz to bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum Allah ya ce sun karyatar da gaskiya lokacin da gaskiya ta zo musu ko an gane ko fahum fi amrin marij suna cikin al'amari wanda yake rikitacce marij daga maraja ne shine abinda an ka tudanya sun rikitar da al'amarin su Allah ya ce to afalam yanzuru ila sama shin ba su dibi zuwa ga sama fawqahum wadda as-saman su kaifa banainaha yadda muka gina ta wa zayyanaha sannan kuma mun ka kawata ta wa malaha min furuj kuma babu wani furuji wata kyakkecewa ko wasu kusahe an gane ko ko wasu wata unduwa wal arda madadnaha Allah ce ita ko kasa mun shimfida ta wa alqaina fiha rawasiya muka jefa shine alqa ko ko muka sanya a cikin ta rawasiya duwatsu wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij muka fitar na tsiro daga cikin ta min kulli zawjin ko wani nau'i na tsiro bahijin an gane ko mai burgewa mai kayatarwa وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما يبرجيوا بهيج تو تفسيرة يضمن تو تفسيرا كنا أبن لوراني وذكرى كما دواء أزيه لكل عبد منيب كدوكا باوا ما يكون وازوا ذا الله الله يسن يامور ذا تشكنسو Allah ce to wa nazzalna mun saukar minas sama'i daga sama ma'an ruwa mubarakan mai yau mai dimbin albarka fa ambatna bihi jannatin muka fitar da ta dalilin wannan ruwan jannatin kenan tsiro na gonakai wa habbal hasid da kuma muka fitar da alhabba habba kwaya kenan alhasid fa'ilu ne bi ma'anar maf'ul almahsud wanda za a girba wa atu haqqahu yawma hasadihi ko yawma hisadihi sannan ana amfani da girba an gane ko akan abinda mutum ya aikata sai a ce satahsudu an gane ko jazaa ma ta'mal za ka girbi abinda kake kana aikatawa Allah ce to wan nakhla an gane ko kenan wa ambatna nakhla kenan mun fitar da bishiyoyi na dabino domin an-nakhl ba a ce an-nakhlatu bayna nufin jabi basiqatin masu tsawo laha tal'un suna da at-tal'u kana iya cewa hirsi ko kace hore nadid wanda yake wani saman wani daga tala'a ne abin da yake fara hitowa Allah ce to rizqan lil ibad wanda mun yi shi don arziki ga bayi ba don shi Allah ya ce don Allah bai cin komi an gane ko kai na ga ci shi yasa ko kai bore to baka yi mato bore wa ahyayna bihi baldatan maita Allah ce mun karayar da wannan ruwan baldatan gari maitan wanda take ta bushe matatta imamu abu jafar ya karanta mayyita wanda take ta wato ta bushe an gane ko sai ka ce duk ma'anar su daya kana yi dukkan duk ma'anar su daya wasu ne kuma fahimta ba yawwa to sai Allah ce kadhalika al-khuruj kama haka ne fita take yadda tsiro yake fitowa haka dan adam yake fitowa daga cikin cikin mahaifiyar shi yadda ake shuka tsiro haka ne mani yake shiga a shuka shi cikin mahaifa yadda dan adam yadda tsiro yake girma haka dan adam yake girma yadda yake mutuwa haka dan adam yake mutuwa to yadda kuma yake sake hitowa kuma haka Allah zai ita da ku mun gane ko wa ahila bihi baldatan maitan bai ce maitatan ba sannan bai itibari annahu makan kinan makanan maitan to wannan shine wato abin nan yanzu zamu tashi abin nan wato tawjihul qira'at abin nan a aya ta ta 30 kenan an gane ko Allah ce yau mana ƙulu li jahannama ko ranar da za mu ce ma jahannama tat za a yi ma jahannama magana ina wanda daga cewa waɗannan abubuwan ba sa magana an gane ko halim talati Allah zai ce shinke ce ka ba wai Allah yana tabbatar bai sani ba fa yawwa wata ƙulu za ta ce halmin mazid Allah akwai ƙari to wanga dai ƙari dai mun haka Allah shi mun rowa shi da waɗanda za su shigar da ƙarin duk Allah shi mun sani Allah shi mun rowa shi da cikin jahannama imam shu'ba wanda rawi ne na asim al-kufi da imam nafi sun karanta yau mai yaqulu ranar da Allah zai ce li jahannama ga jahannama halim talati sun kincika wata qulu halin mazid ta ce Allah akwai kadi subhanallah to kaga dan haka wanda ga ganin jahannama ta cika ba ashe sai ta laƙume kowa da kowa na kahire kuma tana tana jiran kadi don haka ai hattara in ka kahire shi akwai wurinka a cikin jahannama to qira'a cikin kadibatin tawjih qira'at al-ashr bil qur'an a safhata 272 an gane ko suke cewa ita qira'ata yawma yaqulu li jahannama qira'ata shu'ba da nafi ikhbarun ne kenan labari ne bi lafzil ghaibi to Allah ya ce mi in an ka hankalta ma ayat da ta gabata alladhi ja'ala ma Allahi ilahan akhar an gane ko ya sanya ma Allah ma Allah to Allah nan yawma yaqulu ay yawma yaqulu Allah ita ko qira'a yawma naqulu li jahannama halim talati inda Allah ya ce mi wa ma ana ma yubaddalu qawlu ladayya wa ma ana bi dhallamin lil abid ana kaga uslubul khitab ne duk da yake bai ce wa ma nahnu ba amma dai uslubul khitab ne shi an kankalta ba duk da yake cin uslubul khitab bil ifrad nan kuma naqulu uslubul khitab bil jam'i amma dai sun yi tarayya a nan mun gane ko sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد za a kusanto da aljanna ga masu tsoron Allah kaga wannan yana nuna cewa aljanna ba za ta yi kusa ga waɗanda ba su jin tsoron Allah ghairu ba'id ita ba ta da nisa nan ta akidi da ba an ce uzlifat an yi kusa da ita can cikin suratul shu'ara wa uzlifat aljannatu lil muttaqin wa burrizat aljahim lil ghawin kaga nan babu wato na akwai ghairu ba'id cin kaf can kuma babu babu ghairu ba'id ana ramu hadda alqur'ani Allah ce to haza wannan ma tu'aduna abinda an kai alƙawali an gane ko li kulli awwabin ga dukkan bawa mai yawan koma zuwa ga Allah hafiz mai kiyaye dokokin Allah an gane ko imam ibn kathir al-makki ya karanta haza wannan ma yu'aduna abinda an kai an kai musu alƙawari ne an gane ko ma yu'aduna abinda an kai alƙawari an gane ko sai sun kace to ita qira'atu ibn kathir ma yu'aduna ana hankalta mu cewa su yakinta fa inna ad-damir ya'udu 'ala al-muttaqina dan an ce wa uzlifatil jannatu lil muttaqina kaga sai an kace hadha ma yu'aduna su al-muttaqina kidan to amma haza ma tu aduna wannan shine abinda an kai muku alkawari an yi mi an yi iltifati min alghaibi ila alkhifab kuma cikin qur'ani akwai shi ka gani wajen alhamdulillahi rabbil alamin nan labari ne bil ghaib alhamdulillahi ba a ce alhamdulaka ba الرحمن الرحيم غيبي اسلوب الغيب كينن مالك يوم الدين اسلوب الغيب اياك نعبد واياك نستعين اسلوب الخطاب يا كما خطابي an gane ko yawwa to wane ne awwabin hafiz man khashiyar rahmana wanda ya ji tsoron Allah bil gaibi da gaibi a boye mai jin tsoron Allah a boye dan an hisun kaji tsoron Allah a boye he da bayyane kuma garan bane waja'a bi qalbin munib yazo da mi zuciya mai komawa zuwa ga Allah dan haka kai kokari ka kai tattala irin wannan zuciya Allah subhanahu wataala ya ce muke mu to aya ta gaba wadda zamu dauka ita ce wato aya ta 30 tara kenan eh ta 40 ce an gane ko ta 40 ce amma sai an koma baya inda Allah ce fasbir ala ma yaquluna kai hakuri game da abin da suke faɗa ko wa ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wasabbih bihamdi rabbika kai tasbihi don gode ma ubangijinka qabla turu'i shamsi kafin bullowar rana wa qabla al-ghurub da kafin faduwar rana kinan safiya da marici an gane ko yawwa wasu ka ce wasabbih bihamdi rabbika kai sallah an gane ko tare da gode mu ubangijinka to sallah ainihin sai zaman to utliqa aljuz'u wa urida bihi alkullu domin cikin sallah akwai tasbihi kana cewa subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal ala Allah ce to wa min al-layli kuma ka yi kenan tasbihi game da ubangiji ko kai sallah game ga ubangijinka min al-layli a cikin wani yanki na dare ko fasabbihu gashi nan ma ya kawo shi kai masa tasbihi ko ko kai mi kai masa tasbihi ko kai sallah wa adbara sujudi kuma kai tasbihi ga Allah adba baya an gane ko adbara sujud bayan su sujada in ka kari adbara jam'i na dubu an gane ko to idan muka duba imam nafi' al-madani da imam abu ja'far al-madani sun zammi al-madaniyani da kuma imam Hamza al-Kufi da Imam Hamza al-Kufi an gane ko da kuma qira'a ta Ibn Kathir sun karanta wa idbar as-sujudi an gane ko idbar as-sujud yan ce idbar daga adbara yudbiru idbara lokacin da sujada ta bada baya an gane ko to sai da mutuna ana rufin wato abin nan za a dauke shi idbar as-sujud matsayin zarfu zaman an gane ko sai da manto waktan qida'i sujudi kenan lokacin da sujada ta kaji ba sai ko mun fahimta ba tunda adbara yudbiru idbaran ne matsayin masdar ne an gane ko amma da an yi musu nasba ne ala zarfiyya kenan zamana idbara idbari sujud lokacin da sujada ta kari sannan kuma wa adbara sujud jam'i ne na dubur kenan aqibiha bayan sallah an gane ko sannan kuma da an ka ce adbar saboda an hankalta ba sujada mutum guda yana iya yin sujada daban-daban ko yau ka yi gobe ka yi jibi ka yi gata ka yi ko ba karan bane ko kuma su yin sallar suna da yawa sai aka ce adbar sujud Allah ce wastami' ka yi jira yawma yunadil munaji da ranar da mai kira zai yi kira ko ba karan bane imamu yaqub abin nan yawma yunadil munadi ya kamata a ce yawma yunadi ko tunda akwai ya'un ba sani ko mun fahimta ba yawwa amma idan muka duba imam ibnu kasir al-makki da kuma imam yaqub al-hadrami al-basri duk da shi ibnu kasir bi khulufin anhu yana da kiran fuska biyu suna karantawa yunadi idan za su tsaya akan kalimat bil ya'i kenan sauran kuma suna karantawa yunadil munadi amma in za su wuce kiran duka yunadi suke cewa yunadil munadi suna ranar da mai kira zai yin kira an gane ko yawwa to almunadi mai kira ne almunadi na ibnu kathir almakki da yaqub alhadrami albasri sun karanta almunadi ba sai ko mun fahimta ba shine fa'ili sauran ku sun karanta yawma yunadi almunadi ustad dr fadil samar ra'i da yake tattauna akan balaga ta qur'ani sai ce an shafi harafi saboda yana nuna abin zai yi gaugawa to amma wani lokacin sai shi manta da cewa wata qira'a ta tabbatar da shi kenan wata qira'a ta zo da abin fil asli yadda yake waccan kuma ta zo da hasku saboda ta nuna kamar gaugawa abin to kenan yawma yunadi in muka ce yawma yunadi fi'li mudari'i ne marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-damma al-muqaddara 'ala al-ya an gane ko a qira'a ta yaqub an gane ko da kuma ibnu kasir idan sun tsaya yunadi idan kuma za a wuce yawma yunadi al-munadi sai mutu fi'li mudari'i ne marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-damma al-muqaddara 'ala al-ya al-mahdhufa al-munadi al-munadi an gane ko ibnu kasir ya karanta da da da yaqub yawma yunadi almunadi su kullun sai kullun ta munadi nan ma i'rabin sai zamanto almunadi alfa'il ne marfu wa alamatu raf'ihi dhamma muqaddara ala alya'i aqra'ata ibnu kathir da yaqub yawma yunadi almunadi sai zamanto fi'ili ne abin nan almunadi fa'ilun ne marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhamma almuqaddara ala alya'i almahdhufa ranar da mai kira zai yin kira min makanin daga wuri qaribin wanda yake kusa to kuma can ya ce ulaika narun min makanin ba'id an gane ko yawwa to yana yiwa min makanin qarib za a kira su ne daga wuri mai nisa sannan daga baya in sun zo kusa kuma za a kira su ba sai kuma fahimta ba Allah ce to ko kuma ya zama to a'a min makanin qarib ranar da za a busa kowa ya mutu shi kuma min makanin ba'id ranar da an ka tashi za a kira su don yin hisabi ba sai kuma fahimta ba yawma yasma'una as-sayhata bil haqq ranar da za su jin tsawa bil haqqi da gaskiya zalika yawmul khuruj Allah ce to wannan shine yini na fitowa inna nahnu Allah ce mu nahnu mu kadai ne an kawo damirul fasl lil hasr mu kadai ne nuhyi muke rayarwa wani mitu kuma muke kashewa ko akwai rayan ya kashe in ba Allah ba iz qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala ibrahim fa inna Allah ati bi shamsi min al mashriq fa'ati biha min al maghrib fa buhita alladhi kafa wallahu la yahdi al qawm al zalimin sai Allah ce wa ilainal masir kuma makoma gare mu take ba ga wani mu ba gare mu kadai makoma take yawma tashaqqaqul ardu anhum siraa ranar da kasa za ta caccage shaqqa tashaqqaqu za ta tsatsage ita kasa na fata an funce ni abin nan imamu abu amr ibn al-ala al-basri da kuma asim da hamza da kisa'i da khalaf waɗanda kufiyuna ne sun karanta yawma tashaqqaqul ardu kina asalin shi yawma tashaqqaqul ardu ne sai an ka shahimi ta'un daya sauran kuma sun karanta yawma tashaqqaqul ardu tashaqqaqul ardu sai da manto ta tashaqqaqul ardu na an ka dauki ta'un guda aka mai da tashiru duk da yana nufin ranar da kasa za ta tsagi anhum daga daga gare su sira'an suna masu gaugawa kenan an gane ko ko da gaugawa tun da za ta kabe ubungin Allah zalika hashrun alaina yasir Allah ce wannan ta yadda su alaina gare mu yasirun mai sauki da baka ce akan Allah la yuzul isti'la ala Allah la haqiqatan wala majazan an gane ko bai ce yasirun alaina ba ga Allah ne kadai yake da sauki don duk wanda ba Allah ba yayi kadai ta yadda su nahnu a'lamu bima yaquluna Allah ce a mu mun kai sanin abin da suke faɗa bari tasliya ce ga manzo sallallahu alaihi wasallam in ji malaman zauri lallashi wa ma anta alaihim bi jabbar kai ba kasance mai cilastar da su ba an gane ko fa zakkir bil qur'ani an gane ko ibnu kathir ya karanta bil qur'ani kai wa'azi da al qur'ani man yakhafu wa'id wanda yake jin tsoron wato azaba ta kinan narko na azaba imam yaqub al hadrami al basri ya karanta man yakhafu wa'idi an gane ko yawwa warshe kuma shi yana karanta wa idi fil wasli in dai zai sadar kina ma'ana in zai wuce ya hada da sura waccan ko basmala sauran kuma sun karanta man ya khafu wa id fi halatil wasli wal waqfi kinan dai sun shahi ya'un wanda yake jin tsoron narko na Allah to me yasa an ka ce wanda yake jin tsoron azaba Allah shi na za a yi ma wa'azi saboda shi ne ke amfanuwa da ita su wadancan ko an hadi dariya suka yi ba su galib suna cikin bala'i sai wutar ta kone su Allah kai mana sani to ga dukkan alamu da mun ka zo karshen wato darasin mu ne ya kamata mu dakanta sai darasin mu na gaba inda muka faɗa da mun turiri Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh